وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yan uwa masu albarka barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau wanda shi ne yammacin tara ga watan jumadar akhira shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira daidai da ɗaya ga watan janairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan birni na maiduguri ala cikin yassare wasa ya ba mu damar halartar wannan taro na taya ɗan uwanmu murna na ƙarin aure da ya samu muna addu'a Allah wani ke sanya mishi albarka a cikin wannan aure ne kamar yadda aka nema cewa ɗan yi jawabi akan wannan munasaba duk daga malamai nan manyan masana da makaranta da farfesoshi don ku ji muryata tana ta rawa sai abubuwan abubuwa ina son na yi mana lokaci a takaita kwarai a kan menene makasid na aure a cikin shafarci mun sani musamman ɗalibai wanda suke karatu a cikin fanni na usul tak da makasid shari'a kusan daga cikin alkuliyatul kam ko asha wato abubuwa wanda suke primary dalilai abubuwan da suke don su ne Allah yake aiko annabawa don su ne Allah ya saukar da shari'a daga cikinsu akwai kiyaye dangantaka wanda aure yana daga cikin hanyoyin da shari'a ta tanada don kiyaye dangantaka don a san wani dan wane ne wani kanin wane ne wani mijin wanke wanke matar wane ne domin a samar da al'umma ta dan adam wanda ta bambanta da sauran al'ummomi na wasu halittu da haka aure yana da cikin ababen da al'ummar ɗan adam take alfahari da shi kuma yake keɓance ta daga sauran halittar Allah dabbobi waɗanda babu a ɗabi'ar aure wata gida a cikin to baya ga wannan ka'idar asasiya kuma malamai sun yi kokari su fitar da wasu matsaloli waɗanda suna daga cikin ababen da ake kallo a matsayin dalilan da ya sa shari'a take a dinga yin aure duk da aure mu'amala ce wato ta fuskar kasancewar inda ka samu al'ummar dan adam za ka tarar sun san wannan al'adar ta aure kuda ya bambanta daga gari zuwa gari ko daga lokaci zamani zuwa zamani ko makamanta haka duk da yake za ka karanta wani research da yake nuna cewa akwai wata al'umma a kasar china wanda kuma har yanzu suna rayuwa wanda su kadai ne suka zama bare a cikin adam su ba su san abin da ake ce ma aure ba a ɗabi'ar su babu aure wani tsari suke gudana a kai daban wanda ba a zai kamata su gudana a kai amma dai ɗan adam duk inda yake to ya san aure a shari'ar musulunci akwai abubuwa da dama da za mu kalla waɗanda aure ke samar da wannan mafitar suna daga cikin fa'idar da yasa ake yin aure galibin malamai sun cire su ne daga nassoshin shari'a da nassoshin ayoyin alkur'ani da nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al misali da muka kalli hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أقصد للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء أدرك الثمانين وأنا حديث يازو لوتا القصة هو سبب الورود سيدنا عثمان بن عفان الله يقرأ مسجدا yana halifa ya zo aikin haji sai ga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sai ga yake alamar yana jin jiki kamar rayuwa ta zo mishi da gaddama yayi mutu mutu ya yi da shi bai taje gemunsa ba bai taje gashin kansa ba akwai alama kamar yana cikin wani yanayi da ya ɗan uwan shi ne sahabi wanda sun san juna sai dai shi yanzu ya zo ne daga madina shi kuma wannan sahabi ya zo daga ƙasar kufa da aka sai ya ja shi gefe ya ce ibn mas'udin nisa ne ka haka ina ganin abin da za a yi ba za a yi maka aure samu wata budurwa a aura maka ya ce tuna kiruka ma kunta ta a hadu da tuna ma abubuwan da ka manta da taimake ka kwakwalwarka ta dawo fresh sai yi musu ne cewa ni ban da bukatar aure ni da ci da dani yanzu a magana aure kuma wani daga sai kake kana da kudin da za ka magana kawa aure sai to ga alkama alkama din nan wani ɗalibin shi alkama shi kuma wakas Allah yake ce to ga ɗalibi na nan alkama sai matasa azumi ma suke ta yi saboda babu wadata za ka sai ka mai aure saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj annan ne ibn mas'udin ya bada wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku daukacin matasa daga cikin ku duk wanda ya samu hali na karfin rayuwa na tattalin arziki na halin lafiya da hankali da bukata to yayi aure Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aure shi ya fi kusa da ya sa shi ya rinse idan daga kallon abin da ya haramta gare shi kuma shi ya fi kusa da ya katange masa al'aurarsa daga fadawa cikin zina zaga yanzu waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama za su ba mu akalla abu biyu kenan a cikin ababen da ke sa a yi aure aure yana taimakawa wajen mutum ya nutse idan sai ya daina kalle-kalle kalle-kalle ko dai a haka a zahiri ko kalle-kallen da ake a zamanance akan intanet na fina-finai na batsa da makamantansu wanda da shi ya waye gari har an samu a itman wato addiction ya kama mutane cuta ta kallon sinadaran batsa ta kama mutane da yawa mutum in bai kalla ba ya ji yana shiga cikin damuwa kan shi na ciwo yana shiga cikin yanayi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi ne mas'uli ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu cewa suna daga cikin abin da aure ke samu wa da mutum shi ne zai samu mushi da ainihin wato a baktun da kuma wato a hisnul kiyaye al'aurarsa daga zina da kuma rinse idansa daga kalle-kalle na haka ba abu ne da yake a ɓoye gare mu ba cewa tabbas aure yana taimakawa mutum ka ga ya ya nutsu ya daina wasu shirme ko ya daina wani satanci ya kama kansa har ma da mutum zai yi aure kuma a ga ya ci gaba da shirme sai a tume wani ka girma ba ba za ka yi hankali ba kana je ma waɗannan samarin kana ganin ɗaya kuke da su ma'ana an san cewa shi lokaci ya yi da zai zama mutum ne ko ya yi niyya ko bai niyya ba haka kuma aure yana rayar da sunna ne ta annabawa a cikin aure akwai rayar da sunna annabawa game da Allah yake cewa wani kada an sanna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya haka ne ko mun aiko annabawa kafin kai kuma muka sanya musu suna da mata kuma suna da iyali sannan akwai na uku kenan rayar da suna annabawa annabawa suna yin aure cikin annabawa tun daga kan babanmu annaba adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da wasu ɗaiɗaikun annabawa kamar annabi Isa alaihi salam da wasu su waɗanda ya tabbata a tariya ta cewa ba su samu halin yin aure ba amma hatta shi annabi Isa ya tabbata a cikin hadisin da Imam Ibn Hibban ya rawaito da tarihin dawowa annabi Isa cewa in ya dawo zai yi aure kuma ya haifi zuriya a ƙarshen duniya hadisi ne kuma tabbatacce insha Allah kuma wani abu ne kamata mu sani wataƙila wanda ba mu cika damuwa da shi ba shine annabawa suna yin aure da yawa malaman tarihi sun tabbatar da cewa a cikin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin annabawa ma masu ƙar masu mata ba ba su da yawa shi ne aure tara ko goma sha ɗaya yana daga cikin wanda ba su yi aure da yawa akwai annabawa masu kamar yanzu annabi Sulaiman ya zo a cikin hadisai suna cikin sayan musulun cewa yana da mata a wata riwaya an ce 60 a wata riwaya an ce 70 a wata riwaya an ce 90 kamar yadda yi karkashin fassara a wani karfatan na Sulaiman wa an kai na ala kursi jasadan sun ma'ana cewa ya yi alkawari ne zai sake wa mata guda ɗari cikin dare wanda yana fata su haifi su ɗauki ciki da haifi ‘ya'ya ɗari ya samu rundunar yaƙi kenan guda ɗaya da Allah bai kaddara ba sai zama ba wata ɗauki ciki a cikin sai mata ɗaya ita ba kuma ta yi ɓari wannan yana da cikin fassarar wannan aya wallahu a'lam zaka annabawa suna yin aure da yawa aure rayin sunna ce ta annabawa in muka lura annabi adam alaihi salam kamar da Allah ya bada labari abu na farko da Allah ya yi mishi bayan ya halicce shi tun kafin a shigar da shi aljanna shi ne aka halittar mishi wato matan shi ya yi nabi ya yi nabi sauwar ko kuma nabi halaka kuma nafsin wahida wa halaka min hazauja tun kafin a shigar da shi aljanna Allah ya halitta mishi wato matarsa Hawwa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa sannan daga cikin manufofin aure akwai samar da nutsuwa a sakina kamar da Allah ya ambata a cikin fadin sa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha da daga cikin ayoyin Allah Allah ya halitta muku mata daga jinsin ku daga irin ku mutane litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa tare da mata za ka akwai ta nutsuwa ta musamman nutsuwa a psychologinka nutsuwa a ɗabi'arka nutsuwa a buƙatar ka ta ɗanar miji wanda mutum yake samu da zai taɓa samun shi ba sai a cikin aure kuma duk wata buƙata ta fasikanci da mutum zai kamar wanda suke ɗabi'ar da na koma ɗugu kuma kamantansu ba su samun wannan nutsuwa sai su samu akasinta irin da cikin fitina da damuwa da cututtuka da kwakin zunubai su zama makaskanta abun wulakantawa a cikin mutane bayan kuma sabon Allah da suke da haka cikin aure kawai ake samun wannan irin nutsuwa game da Allah ya ambata ne ta suru ilaiha sai kuma wato wani abu da ke da alaka da shi wannan asirina shine abin da ake ce masa ba'ul wasa biyan bukata ta dan adam kamar da Allah ya faɗa wa kaifa ta'budunahu wa kad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadha minkum mithaqan qalila wa man amala akhadhu mithaq ila wancan da ake ba labarin wata auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Zainabu falamma kada zaidun minha wa qaran zawwajnaka falamma kada zaidun minha wa qaran zawwajnaka a cikin aure akwai wata biyan bukata ta dan adam wanda ita ke haifar da wancan rike alkawarin a tsakanin mata da miji akwai wani sirri wanda ba wanda ya sani ko iyayen ku ko yayin ba su iya sanin wannan sirri babu wani dan adam da ke samun kusanci da ɗayan kamar yadda mata da miji suke samun kusanci da ɗayan isa aka kore su da su kiyaye wannan alkawarin kan su suna faɗa an haramta kamar yadda zuwa cikin hadisai daban-daban an haramta mutum ya zo yana ba da labarin abin da ke faruwa tsakanin shi da matarsa a ɗakin auren an haramta wa mace ita ma ta ba da wannan labarin wannan kuma ko da bayan sun rabu ne ko da a ce auren ya kare wani dalili ya raba su to haramun ne ke suna faɗan abin da ya faru da kamfani sai Allah yake cewa in za ku fiti mata kar ku ce za ku ɓata abin da kuka ba su saboda kun yi rigima ne ina Allah yake ya za ku ɓata abin da kuka ba su bayan kun biya bukata tsakanin sunan ku da su kuma sun kiyaye muku sirrinku za ka shi ma yana daga cikin manufofin aure daga cikin manufofi wanda na ke cewa kuma ita ce manufa mafi girma a cikin manufa aure akwai tafsiru ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ƙara yawan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka sani hanya ɗaya da shari'a ta halarta a haifi mutane cikin duniya ita ce hanyar aure da kowa yake alfahari da kasancewar shi aure aka haife shi ya san iyayensa ya san yan uwansa kuma sun san ɗansu ne an san danginsa an san surkan iyayen kowa an san kowa mun san yadda kuma wato zina take a matsayin abin kunya abin takai abin Allah wadarai a cikin al'adun mu makafa kai da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da yake fatan ya samu kamar da yake cikin Bukhari da Muslim shi da yana so al'ummar shi ta fi kowace al'umma yawa a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bari cewa ranar alkiyama ya tsaya yana jiran isowa al'ummar sa ga al'ummomi suna wucewa yace fa yamuru an-nabi wa ma'ahu rajulani wani annabin zai wuce daga shi sai mutane biyu ne suka yi imani da shi wa yamuru rajul wa ma'ahu rahatun a riwayat imam muslim wa yamuru rajul wa ma'ahu ruhaitun wani annabin zai wuce da shi da wasu ƴan mutane haka sai ar-rahab larabawa suna idrakin shi akan mutane daga uku zuwa goma sha bakwai kamar da al'adar yake bala a cikin ainihin hafizu loba to sai ma ya zo da lafazin ruhaini wato da tafsiri na arrahab haka annabawa za su ta wucewa wani annabin ma zai wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yamurru an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad wani annabin zai wuce babu kowa mana har ya gama da'awarsa da wa'azinsa kangara irin ta mutanensa to babu wanda ya imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma yurfa'u li sawari sai kuma na hango wani bakin taron mutane ya tokar kasa a sararin samaniya yake zai fara cewa Allah ya sa waɗannan al'umma ta ne saboda na ga yawan yake kafin su farin so sai a gaya mun a ce ba al'umma ka bai ce wani haza Musa wa qaumu wannan annabi Musa ne da mutanensa banu Isra'ila kai din naka suna tafi a bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai a sakin nan wata al'umma a'azamu min min al-ula wanda sun fi waɗannan na farkon yawa sai a ce mini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne al'ummarka kuma Allah ya ce a gaya maka a cikin su zai bai wa mutum dubu saba'in aljanna babu hisabi babu tsayarwa su wuce kawai da rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ya ce dan haka ku ku dinga yin aure kuna hayayyafa saboda ina so ku ƙara yawan al'umma ku dinga yin aure kuna hayayyafa saboda ku ƙara yawan al'umma da aka wata riwaya ta imamu wato abu dawud a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul wadud alwalud fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah ku auri mata wanda suke masu kaunarku kuma wanda suke haihuwa saboda ina so ne muku mai alfahari da yawan ku da sauran al'ummomi a ranar tashin kiyama Allah ya samu da dan haka daga cikin wato mafi girman amfanin aure a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai taimakawa wajen ƙara yawan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama domin ya cimma wannan buri na kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi alƙawarin ta ranar alkiyama zai ba shi duk abin da ya bukata kamar yadda ya ba shi a nan duniya wa sawfa yuqika rabbuka fatarda shi sa Aisha take cewa ina ganin fa Allah Ubangijinka yana saurin ya goyi bayan abin da ranka yake saboda kauna da Allah Ubangijin sarki yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bayan wannan alƙawarin da annabi ya samu daga wurin Allah Ubangijin sarki alƙawarin kuma yana buƙatar namu ƙoƙarin na mu jama'ar sa mabiyansa al'ummarsa kafin wannan kaddara ta cika zaka duk wanda ya aure ya sani cewa daga cikin aikin da ake bukata a cikin wannan auren ya yi 'ya'ya ya musu tarbiyya zama daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan yake a sai kuma a a daga ciki malamai suna faɗa akwai alistin za a jinsi wato biyan bukata ta dan adam ta jinsi wanda ke alaka da wancan kaza ul wasa kamar da Allah yake cewa zuhira lillahi wa kulli shahawati min an-nisa wal banin wal qanatir muqantara al-aya Allah madaukin sarki ya halitti mutane ya kawata musu san mataye kuma ya halatta musu su aura wannan jin daɗin aure ɗin yana daga cikin abin da yake cikin makafi na aure sannan haƙila yau daga cikin manya-manyan makafi na aure wanda yake da alaƙa da wancan da muka ambata na yawaita al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma tarbiyatul fi tarbiyya ga 'ya'ya ma'ana ba ana nufin kawai mai 'ya'ya haka gobe su barkatai ba ne ko da aka ce a yaje su ana nufin ba haihuwa da kuma abin da haihuwa ke lazumta maka domin haihuwa na lazumta maka ka ɗauki ɗawainiya ka yi tarbiyyar 'ya'yanka domin Allah yana cewa wa an mawuri da yahuri su hunna wa cikin wasu wanda da aka yi masa haihuwa samarwa da 'ya'yan nan arziki da sa musu kira da sauran abin da suke bukata wajibi ne a kan da haka wajibi ne a musamman da al'umma wacce ke mai nagarta wannan al'umma tana farawa ne daga famili daga gidaje wannan gidaje dole su zama a akwai tsari na tarbiyya ta addinin musulunci don ƴaƴan su taso su zama abin alfahari a ababe masu nagarta a cikin al'umma sannan daga ciki akwai ta'alimin ab raya kasa Allah ya sauka da ɗan adam a duniya saboda manufa guda uku a manufa ta farko ita ce game da Allah ya bata ga annabi Adam alaihi salam da ba malaiku labari cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wanda zai maye gurki na wanda zai wakilce ni a bayan ƙasa haka wakilci wakilcin Allah annabawa suke yi sauran al'umma kuma suna wakilcin waɗannan annabawa kamar da almazara ta sanar yake cewa innal ulama'a warasatul anbiya wa al-ulama'u warasatul anbiya to shine abu na farko abu na biyu kuma shine bayan an zo duniya din sai kuma bautar Allah kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa hadisi aljamu da dan adam bai dan su bauta mu manufa ta uku ita ce ta'mirul ard raya kasa wato Allah madaukakin sarki ya hukunta cikin hikimarsa wannan duniya yana so a raya ta waɗannan guda biyu da raya kasa da kuma khilafatul lahi alal ard duka ana yin su ne don su ba da yanayi mai kyau wanda za a yi ibadar su zahi alaƙa suna fata mun gani za ka su ukun nan abubuwan nan guda uku su ne dalilan ainihin wato a sauko da ɗan adam zuwa duniya to wannan raya ƙasa da za a yi yana faruwa ne kawai idan akwai ɗan adam inda ɗan adam yake shi yake rayuwa nan ne za a yi gidaje a yi kasuwanni a yi makarantu a yi wuraren sana'o'i mutane su hulɗa tsakankanin junansu na kasuwanci na saye da sayarwa na surkutaka na zaman makwabtaka da dangantaka da sauransu sai inda ɗan adam yake ne sana yake samu wani ma'ana dabbobi har yau ba su yi hikimar su yi gari yadda ɗan adam yake yin gari ba ba su yi hikimar su yi ƙasa yadda ɗan adam yake yin ƙasa ko su yi gwamnati ko su kafa jamhuriya ko su kafa daula yadda ɗan adam yake ba wata kila aljanu suna yi amma dai ba mu sani da tafsir ba ana ba da labarin cewa suna ba da cigaba na na na rayuwa da yake dan adam amma dai ba shi ne muhallin cikin sallan mu ba wato dan adam ba zai iya raya wani wata halitta ba za ta iya raya kasa ba in ba dan adam ba wannan raya kasa kuma ana yin shi ne kawai ta hanyar samar da dan adam dan adam kuma ana samar da shi ne ta hanyar aure shi za mu ga cewa a duniyar turawan yamma wanda a yanzu zamanin da muke ciki ta kai kolon ruwa a wajen ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku shine wajen tarihin abu kuma suna daga cikin amaru a aksara ne ma amaru sun raya kasa rayawa fiye da mutu amma za ka ga wato sun kasa jin daɗin rayuwar saboda ba su riƙe waɗancan sauran sabubban guda biyu ba ba sa khilafar Allah a bayan ƙasa ba kuma saboda Allah suna bauta wa son zuciyarsu ne suna maye gurbin son zuciyarsu ne da haka za ka ga cewa suna cikin damuwa ta lalacewar ɗabi'u da lalacewar al'umma da kuma ɗan adam ɗin ya ci gaba ya ci gaba har ya kuma kamar dabba yana sa sutura ya kuma yana yin tsirara yana yin aure da su zuwa yake yi ba sa ganin aure a matsayin wani abun abun a gani yadda nasara yake yanzu kawai sai dai ce suna they are living together suna rayuwa waje daya namiji da mace kawai su yi agreement kamar ka ce za su zama daduru wanda duk ɗayan ya ji baya sun zama kawai ya ɗauki da kashe ne saboda tsabar san duniya ne kuma saboda idan suka rayu da sunan aure to idan saki ya auku ko wata rigima ta haɗa su dama sharaɗi ne sai ka ba ta rabin dukiyarka ko wasu shi da su bayarwa da haka sai suka kawai ba su sun yi aure ba ita goma sai ita ma tana ganin ba ta son yin tizani da mutum daya wannan take rayuwa da shi tana son ta ga wani kuma ta fita tare da shi za ka za ta rayu ne kawai wuri daya amma yana iya ganin ta da wani saurayin ta kan fita wannan dai rayuwa irin da dabbobi Allah ya sani da haka daga cikin manyan manufar aure akwai wato shi wannan manufa ta ta'amimul ard sai kuma kafaratu zauda ɗaukar ɗawainiyar ita mace ɗin wannan ma qur'ani ya ambace shi karara da Allah yake cewa ashiru hunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke zaune cikin wadatar ku irin kuma yunfik ko sa'atin min sa'ati man kudira alaihi fa yunfik mimma ruda yunfik fa yunfik ma ta hufa da kuma ire-iren irin fadin Allah cewa arjalu qawwamuna ala nisa bima fadala Allahu ba'dahum ala ba'din kuma anfaqu min amwalihim wannan shi yana nuna wajibcin ciyarwa da sirtarwa da ba da wurin kwana da sauran ababen da suke wajibobi da mustahabbai da kyautatawa waɗanda ake tsammanin namiji ya ɗauka na ɗawainiyar iyalan da wannan ɗaukar ɗawainiyar iyalan ai za mu ga cewa ko a wurin ɗaurin aure ma sai an maimaita shi saboda muhimmanci a matsayin shari'a kuma duk wanda ya kasa ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa ana ne kallon a wajen a matsayin wani lusarin namiji mara kirki wanda bai san darajar kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutum abin zunubi ce yana wulakanta waɗanda suke ƙarƙashin sa wanda yake da zunubi a ce baka iya ɗaukar ɗawainiyar iyalin baka iya kawo abin hutu ko abin da za a za a sa a nan tara ko abin da za a biya kuɗin makaranta ko kuɗin magani a ce ka gagara wannan lalacin da ko rowarka ko rashin mutuncin ka ya hana kai wani ba ƙaramin abin aiki ba ne da aka ɗaukan ɗawainiyar iyali yana daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci wanda suke ainihin wato a manufar yin aure sai kuma alƙawama tsayawa a matsayin shugaba shugabancin gida shugabancin yaya yi musu tarbiyya da su da matan domin allah wadatun sarki bai ba mata da yara ƙarfin zuciya da ƙarfin halin su zaman kansu ba ya ɗaura tsarin rayuwar su zama ƙarƙashin mazaje zama suna da waɗanda suke kula da su iyaye su kula da su bayan sun yi aure mazaje su kula da su cewa da cewa da za a ga wata ya a ce ba ta da uba sai dai uwa ko da ba ba ba wai yan zina ba ce ba ɗauka marainiya ce amma tana rayuwa daga ita sai uwarta ba a san wani namiji da ke kula da su ba mu dai a yankin mu ban san anan ba wannan ba ta samun miji ita ake ce ma yar mace ya ce yar mace ce ba zai aure yar mace ma'ana an san cewa akwai na ƙasa a tarbiyyarsa automatically mutane za su kuta cewa kai wannan ba ta tarbiyya ko da kuwa ce ko uwan na iyayenta wajen ta ga cewa ai ta samu tarbiyyar da ya kamata sai yi kuma ai ta samu tarbiyya amma kawai a psychology mu sunan ta yar mace kuma za ki wahalar samun mu kuma ko ta samu da ta yi wani kuskure sai ta kai sai ai yar mace ce ka aura ko miji ya kamata ce ba an yawa ka aure ta ba ka ce ka ce ka ce ga irin da nan ya ka ce ka aure yar mace kula ka wani daga cikin manufa a yau na aure shi ne samun kawwama a sannan akwai kuma a sa'ada samun tsira samun kyakkyawar rayuwa a cikin hadisin al'imamu a tirmidhi a abun al'imamu al-hakim shi mutum da cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa arba'u min sa'ada abubuwa guda wata daga cikin abubuwan da ke kawo jin daɗi a duniya wanda ya bayyana na farko yake zaujin salih mata ta gari mata ta gare ta gari a samun zaman lafiya ne ga ga mutunta a rayuwar nan na ƙarshe da nake gani ya kamata na ambata a cikin wannan jiran giya suna da yawa shine samun lada aure hanya ce ta samar da lada galibi ba mu cika tuna wannan ba cewa hanyar lada ne cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin Bukhari da Muslim sun tafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lissafin hanyoyin samun lada yace wa luqmatu taj'aluha fi timra'atika da lomar da zaka dauka ka sa a bakin matarka ko ya zama dai wannan kinaya ne akan ciyarwa ko kuma ya zama ana nufin a'a da gaske wato kulawa da zaka ba ta cikin soyayya kana sa mata abinci a baki saboda kulawa yadda iyali hanya ce mai samun lada lada ne mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musabbai magana a kan sun shi me ya fi lada ya ce ka kula da iyalin da ke lada tuna mun da kai sadaka da shi a masallaci da tuna mun da kai sadaka wa almajiri da tuna mun da ka saka a cikin gidauniyar wasu marayu da tuna mun da ka ba iyalanka suka abinci suka ci abinci aka ce manzo Allah wani ya fi lada ya ce wanda ka ba iyalanka za ka wannan ce ba da kake a gida da kuɗin makaranta da kake bayarwa da kuɗin tara da kudin kulfi da kudin da ake siyo ma yara abin nan abun karyawa wanda suke da yara yan mata da irin kudin kitso kudin kunshi kudin siyan fad na mata da sauransu duk wannan fasada ne ba ɗan kaɗan ba shi ta mu zama sallar da suna cikin hadisi yake cewa duk wanda Allah ya kuwace mushi yara 'yan mata guda biyu waɗanda suka taso kuma yi musu tarbiyya har suka girma cikin nagartar su har yi musu aure lafiya lau za mu san da sallar da yake dalilin da shi za mu shiga a jannan kafara da kafara to yana maka girman ladan tarbiyyar mata da 'ya'yanka shi waɗannan manufofin jama'a suna nan da yawa waɗannan kaɗan ne kawai daga ciki waɗanda iya tunawa a yanzu shi ba ƙaramin hanya ce ta farara ba sannan ba ƙaramin hanya ce ta alkhairi ba shi ne sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai yake mafi alkhairin kun shi ne mafi alkhairi a gurin iyalansa kuma ni na fi ku alkhairi a gurin iyalaina domin da gaskiya abin da mutanen gidanka su dinga matsayin mutumin kirki shi ne zama kana kulawa da su kana cikin musu fuska kana musu nasiha kana ba su duk abin da ya kamata na kyautatawa na bukatun su na yau da kullum sannan kuma wannan ke nuna a ce wanda yake da mata da 'ya'ya da yawa to hanyar samun dadai ta fi wanda bai da mata da yawa ba na mai mata hudu ya fi mai mata hudu mai mata hudu ya fi mai biyu mai biyu ya fi mai daya kuma da ma san mai daya ya fi wanda ba ta da shi ko wanda ba ta da shi wannan ya hausa kalmi ne ma wanda ba ta da shi ne mai ɗaya ta fi tare kaga ba a gudu tsakanin mara mata da mai mata ɗaya amma sai kaga masu mata ɗaya suna ganin kamar su tsawayin masu mata biyu ne ko kuma suna ganin wannan masu mata biyu na wasu azalimai ne kawai eh ai ba su ma da an cikin sun yi aure ne mai mata biyu nan shi yanzu yana da ƙofofi biyu na samun lada kai kuma kana da ɗaya haka wanda ya haifi ‘ya'ya da yawa ba shakka mun san ya kamata kai ma ka yarda cewa hanyoyin samun lada sun fana da yawa ga ‘ya'ya da yawa kamar yadda kuma ya fi ka hanyoyin samun addu'a domin yaran nan Allah ya ɗora musu cewa wajibi ne su yi addu'a wajibi ne in suna so a kira su da suna ƴaƴa na gari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba a cikin hadisin muslim cewa daga cikin sarkatu dariya akwai wani su salihu ya dubu da haka ne ya ce na gari to duk ɗan da yake so ya zama na gari daga cikin sharuɗan nagarta ya dinga yi wa iyayen shi addu'a ko kuma a wannan uba yana kwanta a kabari zai dinga ganin ayyukan shi sun sun yawaita imamu abu dawuda da sun yi suka rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu bayi cikin bayin Allah za su ga ayyukan suna karuwa bayan sun mutu sai su dinga tambaya cewa mu ba mu san mun yi wannan aikin ba na ake muka ga ayyukan mu suna ta karuwa kullum akawun ɗinsu na lada yana ta ƙara hauhawa sai malaiku su ce musu ai ayyukan da 'ya'yanku suke yi ne a duniya shi ne ake ba ku kamashin ku na lada saboda shi ɗa da annal walada min sa'ayi abi ɗa yana cikin aikin babansa to kaga kenan wanda duk ya mutu ya bar 'ya'ya na gari to alhamdulillah ya bar hanyar samun lada madawwami Allah ubangiji ya samu lafiya dan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu ina ganin ya kamata da tsaya a nan saboda akwai malamanmu da za su yi karin bayani akwai kuma sauran abubuwa da za a ambata na gode da wannan dama da aka bani ina godiya Allah ya sa albarka a cikin wannan aure Allah kuma ya sa alheri aka kulla Allah kuma ya bani zuriya ta gari masu nagarta abin alfahari da iyayensu da al'umma ga baki daya sauran waɗanda suke neman aure ba su samu ba muna da Allah ya sa su samu a waɗanda kuma suke da shi Allah ya ba su abin da za su riƙe Allah ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya da nagarta a ƙasar mu Allah ya kawo mana alheri a cikin muke wassalamu alaikum wa rahmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور كبير أبو بكر أمين أكبر من جي جوابي ما سوت أعلى لبريشي من ربهم الله تبارك وتعالى يساوي أمفاني لأبو بنا مكجي ونرك نسر بمكو دون يا قويا منا عنا لوكسي من ربهم الله تبارك وتعالى يوي تا من الزبية مرفوع البركة يفعل دا من جدا جمو تأخي مالم آه Kristo Malam Abdulkadir wanda su tare da halarta da can Zaria shi ma za mu ba ta ko da 'yan mintuna ne saboda cewa mu ji daga bakin shi daga nan kuma sai mu ba wa profeso bashir ali da shi kuma sai ya yi taliki insha Allah don kula da shi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa masu albarka muna masu farin cikin haɗuwa da ku a wannan walima na babban malami Sheikh Abdullahi Yusuf Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya da ba da zama lafiya na wannan aure da aka ɗauka. A Doktor Kabir Abubakar Amin Afzal ya riga ya gama duk wani jawabi wato gwalagwalan zantuttuka wanda ake buƙatar a sani game da abin da ya shafi aure da falalar da ke cikin aure da kuma irin wato falalar da mai aure ke da shi akan wanda yake mara aure. abin da ni zan yi lokaci a kai shi ne kasantuwar ga 'yan uwana matasa da yawa a wannan muhabara dakta na ta bayani wasu su suna ta tafakkuri ne kawai wala Allah suna tunanin to su maya za a yi su kai wannan mataki na aure har da rika samun waɗannan irin lada masu gwaɗi da malamin ambata a ƙarƙashin wannan muke son ambata mana a wasu daga cikin shawarwari da shari'a ta bayar a bisa harkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da irin mace da ya kamata miji ya aura haka ita ma mace wani irin namiji ya kamata a yi wato ta aura annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a can hadisin al-Imam Tirmidhi yake ba wato mata shawari zan fara ta bangaren mata ne game da cewa idan za su yi aure to ga irin wanda ya kamata su aura ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da hadisin malamai sun yi wato maganganu akan isnadin hadisin amma insha Allah idan aka tattara riwayoyin to hadisin zai zama hasanun fi shawahid insha Allah haka ma da Nasir bin Albani ya tabbatar a cikin aljewa wato littafin aljewa wal hadisi Allah madaukakin sarki ya samu dai Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju ya ku mata ya ku iyayen mu masu albarka idan kuka samu namiji wanda yake yardajje a dabi'a da kuma addininsa to in ya zo neman iyarku ku ba shi ainihin wato aure saboda yin haka to zai tabbatar wa ita wannan mace ta samu natsuwa a gidan wanda kuka aurawa domin zai san haƙƙin Allah a kanta zai kuma san haƙƙinta a kan shi waɗannan kuma su ne abubuwa mafiya muhimmanci da ake bukata a samar a zamantakewa na aure yasa Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ke cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma يكفي إن في ذلك لآيات ها لمن؟ لقوم يتفكرون saboda mu sani cewa abin sai an yi zurfin tunani to mafiya yawa idan ba a yi wannan irin zurfin tunanin ba wajen al'amarin zafa wa iya mace namijin da za ta aura wanda za ta zauna da shi wanda za ta zama uwar 'ya'yansa to za a zo a yi nadama ne daga ƙarshe suke cewa duk abin da ba a fara da bismillah ba ko to karshen shi zai zama inna lillah to gudun kada a samu wato abin da ake cewa nadama da cizon yatsa yasa tun farko ake son a yi dogon nazari a yi dure wanda abin mamaki a irin zamanin da muka wayi gari a yau a wurare mabambanta wannan mataki da shari'a ta ba da shawara ba shine a karon farko ake dubawa ba idan aka ce mace ko iya ta fara samun waɗanda suke zuwa domin maganar neman aure sai ka ga musamman in ba a samu iyaye da suke da tarbiyya na addinin musulunci ba abin da suke fara dubawa shi ne wani irin wadata yake da shi wannan da shigo manta yana da hali yana da kaza yana da kaza hatta su ƴaƴan a tsakaninsu har suna da wasu irin kalmomi da suke amfani da su a can wajajenmu za ka ji suna cewa wai ready ne ko sata ka ji sai ka ce wani abu fila fitila jama'a bai san da kyau ko ready sai ka ce wani kayan kanki wato wai suna nufin wai shin wannan da ya zo wanda ya riga ya ci ya koshi ne ya tada kai ko ko yana wahala ne yana gwagwarmaya yanzu yake nema ba irin wannan ne sai ka ga idan aka biyewa irin waɗannan sauye-sauyen duniyar su ma mazajen sai a samu waɗanda za su zo su yaudara su yi ƙarya ya je ya aro abin hawa ya aro sutura da zai sa a jikinsa shi ya je ya ɗauki hotuna na ƙarya saboda ya san idan suka ga waɗannan abubuwan zawayar din to za su amince da shi daga ƙarshe sai kaga ana ta kuka ana cewa wallahi ba san da haka yake ba wane ne wane ne da yake kuma kun bar shawarar manzon Allah sallallahu alaihi akwai wanda ya je neman wata baiwar Allah dan uwa malami ustaz bawan Allah mai himma da ya je su iyayen wannan yarinya a wai da suka je suna tattaunawa kan za a baki ko ba za a baki ba sai ɗaya daga cikin iyayen ya ce yaron da zai da imani har ba za a baki aure ba sai na ce kamar ya ba shi da imani suna da wani mita ne da ake gwada imani da shi suka gwada suka gane ne imani wai a ce tun da yake zuwa bai taɓa zuwa da wani kyauta cewa ga shi a baki ba shi wannan uban shi ne wai rashin imani